الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar lahadi goma ga watan sha'ban hijira 1446 wanda ya muwafaka da tara ga watan biyu shekara 2025 za mu ci gaba da karatu na tasrifi a cikin lamiyatul af'al ta babban malami muhammad ibn malik rahimahullahu ta'ala a wannan darasi namu na shi ne darasi na sha hudu ko? to satin da ya gabata mun kwana a baiti na talatin da biyu yau za mu tashi baiti na talatin da uku kenan ko? Allah ya datar da mu da abin da yake daidai ibn malik ya ce wahban ta'ahwan salaslan ta maskana sal ƙaƙallan sat jaurabat har waltu murtahila rawa gani ko muna iya sharhin sa ibn malik kenan sai an ci kwakwa ga shi littafin duka fa baiti 114 ne 14 ko da 15 wasu nuska ne amma za ka ga kuma ɗalibai tsoro ne su aga ko rabe-rabe alfiya bai kai ba baiti 100 da wani abu kaga ai ingahin ba sai abin nan to amma kuma ilimin da malam ya kunsa masa to yana da yawa to shi yasa in dai mutum ya dage ya ba ta himma ya fahimce ta sosai to shi ke duk wani littafi a to ai su a shehu abdullahi su ne suka karanta ai kuma suka zo suka yi nasu rubuce-rubuce ga littafin shi nan dubu da wani abu alhisnin rasi su alfiyace da shuruhu nasu to kai ma in kai himma kai ma kasa ikhlasi Allah zai ma taka baiwa ko ka zo kawa littafin sharhi ko ka yi mai wani aiki na daban to ibnu malik rahimahullahu ta'ala dama muna nan cikin babi da ya kulla masa suna akan wato babu abniyatul fi'ili almazid fihi babi da yake magana akan wato ma'aunai na fi'ili amma fi'ilin wanda an masa ƙarin wasu haruffa na sa'altumuni haɗi nan da muka yi magana ko? yawwa to a darasin da ya gabata ya fara bayani tun daga kan ka'alamal fi'ilu har zuwa baitin تدهرجت عضيطه لولا اسبطر توا لا ما تولى خلب السنبس اتصل to mun fara bayani a kai muka tsaya a ma'auni na goma sha takwas yau za mu tashi ma'auni na goma sha tara daga cikin ma'aunai waɗanda suke an musu ƙari to baitin da za mu karanta yanzu a kusan akwai wato alfi'ilus sulasi wanda an ƙara masa harafi ɗaya sannan akwai alfi'ilus sulasi wani an masa ƙarin harufa biyu sannan akwai alfi'ilus sulasi an ƙara masa harufa guda uku to duk wannan nau'uka ɗin malam ya kawo su sannan kuma za mu ga cewa duka ziyadat an yi ta ne saboda ilhaki kada ku manta mun faɗa a baya cewa akwai sadda za a ƙara ma fi'ili wasu haruffa don ya bayar da ma'ana wanda su sun ka gabata a baya mun ji ma'anonin to akwai wasu kawai an ƙara ne don a riskar da su da wasu auzanu ko wasu a fa'alu ɗin ba wai don a bayar da sabuwar ma'anar da asalin babu ta ba to shi ne za mu yi a yanzu to shi ne mala ya ce wahaban ba'a to daga cikinsu akwai fi'ilin ihiban ba'a mun gan shigo? yauwa shi ne na goma sha tara to ihiban ba'a asalinsa daga habita ne habita akan ce habita a ma'ana cikin cikinsa habitar rajulu eh lokacin da mutum ya ƙabe ko cikinsa ya ƙabe ya kumbura eh an ce wani ciwo ne da ake kira alhubatu eh to kusan raƙun mashi su ma suna yin shi can cikin ciki yake to shi zai sa sai ciki ya ta kumbura ya ta kumbura ya ta ƙaba ya ta ƙaba to lokacin da ya ƙabe shi ne sai a ce ihiban ba'ar rajul to asalinsa sulasi ne habita alawa zane fa'ila to sai mu duba mu gani waɗanne harufa aka ƙara kaga habita harufa uku ne kaga kenan sulasi ne to sai mu ce hamzatul wasili ta farko za'ida ce sai nunun ita ma za'ida ce sai hamza a ƙarshe ita ma za'ida ce e to kenan ma'auninsa sai mu ce mi ifi alla'a ifi alla'a shine ma'aunin ihiban ba'a e kuma mun faɗa a baya cewa don harafi na ƙari to in ka zo yadda yake haka za ka rubuta shi e kaga da yake can ihban ba mun ce hamzatul wasl ce to a ma'aunin ma if kaga muka sake mayar da mi hamzatul wasl din ko yawwa to wannan shine sannan akwai nunun ita ma muka mayar da ita akwai hamza a ƙarshe ita ma muka mayar da ita if'alla'a if'alla'a e to wannan an ƙara shi ne don a riskar da shi da fi'ilin ihiran jama ihiran jamatil ibilu raƙumma sun taru yau to don a riskar da shi da wancan fi'ilin shi yasa aka yi masa wannan ziyada ɗin amma da ka ce habita da ka ce ihiban ba'a duk ma'ana ɗaya ce duk ma'ana ɗaya ce kai wannan an ƙara ne don a riskar da shi ga wancan eh kuma saboda idan ana son a fahimci cewa ka fahimci arbiya to yau in ka faɗi fi'ilin habita to wani zubin kuma sai a ga ka sauya ka koma ga ihiban ba'a to wannan shi ka nuna cewa lallai kai ka fahimci arbiya sosai da sosai to sai fi'ili na biyu ihwan sala eh shine na ashirin to ihwan sala shi kuma asalinsa daga hasala ne hasala shi ma za mu ga sulasi ne za mu ga an masa ƙarin harufa kamar haka an ƙara hamzatul wasil shi ma a farko sannan aka ƙara wawun sannan aka ƙara mai nunu kaga shi ma mazidi ne bisa lasti a harufin ko to ma'auninsa shine sai ka ce mi ifi wan ala ifi wan ala shi ne ma'auninsa eh amma daga hasala ne eh to ihwan sala ta'iru eh ma'ana tsuntsu ya fidda balakotonsa lokacin da ya dan karkatar da wuyansa haka eh yawa hausalatuhu balakoto shine hausala eh inda yake ajiye abinci to lokacin da ya dan karkatar da bakinsa ko wuyansa balakotun ya fito to shine sai a ce ihwan salat ta'iru to shi ma mulhaqi ne da me da ihiran jama efe wan ala ihiran jama shi ma kawai mulhaki ne da wancan kamar yadda ihiban ta'a ya zama mulhaki ko to sai na gaba islanka islanka shine na 21 islanka akan ce islankar rajulu eh ma'ana ya faɗi reran ya kwanta a reran to shi kuma daga salaka ne salaka eh to shi kuma sai mu duba mu ga me aka ƙara an ƙara shi ma hamzatul wasli an ƙara nunun an ƙara alif eh to kaga ma'auninsa zai zamo if Allah if Allah hmm? haka ma'auninsa eh zai zamo shi ma dai malhaƙi ne gawa ihiran jama to sai na gaba ta maskana akan ce ta maskanar rajulu idza a zaharar maskanata lokacin da ya bayyana talauci ta maskanar rajulu ya bayyana talaucinsa a fili to shi kuma daga sakuna ne ko sakana eh shi ma kaga sulasi ne sai aka yi masa ziyada harufa biyu eh waɗancan ziyada su harafi uku uku amma wannan zamu ga an ƙara masa mi ta'un sannan mimun a farko ko ta maskana tunda mun ce daga sakana ko sakuna to ma'auninsa zai zama mi ta maf'ala eh ta maf'ala ta maskana ta maf'ala ta maskana eh to shi kuma don a yi ilhaƙin shiga ta daharaja ta daharaja ta maskana ta daharaja ta maskana eh shi kaga harufa biyu aka ƙara masa sai salƙa salƙa na 23 kenan akan ce salƙa zaidun amran zaidu ya kayar da amur sun yi kokowa ya kayar da shi ta ƙeyar kansa ai alƙahu ala ƙafahu to shi ma asuluhu salaka salaka eh shi kuma za mu ga kawai harafi ɗaya an ka ƙara masa shi ne alif a ƙarshe eh wazaninsa zai zama mi zai zama fa'ala fa'ala salka fa'ala salka eh eh to shi ma dan ayi ilhaqin shi da mi daharaja daharaja dan ayi ilhaqin sa ga rubai eh mujarradi to sai na gaba shine qalnasat akan ce qalnasatil mar'atu zaidan ko qalnasat hindun zaidan eh hindu ta suturci zaidu da hula eh to qalnasat shi kuma daga qalnasa ne qalnasa shi kuma asalinsa qalasa eh qalasa qalasa zaidun ya sanya hula to shi kuma za mu ga an masa ƙarin me eh nunun dai wannan tauna ai dan gyaran baiti ne kawai eh harafi ɗayan ka ƙara masa shine nunun ƙalnasa me ma'aunin ƙalnasa a'a fa'anala fa'anala ai nunun kawai an ka ƙara eh tsakanin ainul kalima da lamul kalima eh to shi ma don a yi ilhaƙin shi da mi da haraja da haraja don a yi ilhaƙin shi da ruba'i mujarradi to sai jaurabat to haka na ashirin da biyar akan ce jaurabatil mar'atu amran wata mata ta suturce amru da safa jaurabi to jauraba shi kuma asalinsa daga jaraba ne jaraba e kaga kenan me aka kara wawun eh eh ma'auninsa zai zama mi fawa'ala fawa'ala wawun kawai za ka ƙara tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima sai ka ƙara wawun sake na fawa'ala yawwa shi ma an yi ilhaƙinsa ne da ruba'i mujarradi da haraja to sai harwaltu murtahila na yi sassaka murtahilan ina mai tafiya to sai harwala harwalar rajulu ya yi sassaka murtahilan ma'ana ina mai tafiya e to shi ma daga harala ne harala haralar rajulu ya yi sassaka sai aka ce harwala ko shi ma an ƙara mi aga an ƙara wawo ma'auninsa zai zamo mi fa'awala fa'awala harwala fa'awala shi ma da a yi ilhaƙin shida da haraja da haraja fa'alala ko? eh to wannan shi ne a ƙara baiti guda ko eh a tsaya nan? eh bari a ƙara baiti guda ai bai da wahala eh bari mu ƙara baiti guda to sai zahazzaqatu halqamtu rahamastuki wa Allah tarahshabtu to daga cikin ma'aunayin da malam ya kawo ma'auni na 27 akwai zahazzaqatu to shi kuma asalinsa daga hazaƙa ne hazaƙa kenan me aka ƙara ainul kalima a farko zayin kenan ko daga hazaka sai koma zahazaka eh zahazaka me ma'auninsa af'ala af'ala shine ma'auninsa hmm? yawwa shi ma mulhaki ne da eh ruba'i mujarradi da haraja eh mulhaki ne gare shi eh to akan ce zahazakatu ma'ana na yawaita dariya na kyalkace da dariya dariya mai yawa sai halkamtu halkamtu ta'ama na haɗe abinci to shi kuma daga laƙima ne laƙima ta'ama e, to shi kuma me aka ƙara ha'un a farko ha'un kawai aka ƙara a farko kenan wazaninsa zai zamo haf'ala halƙama haf'ala halƙamtu ta'ama tun da asalinsa laƙima ne shi ma yi ilhaƙinsa da ruba'i da haraja ko? to sai na gaba mu yi da sauri tun da ba wahala rahamastu rahamastul mayyita na suturci mamaci cikin kabari shi kuma asalinsa daga ramasa ne ramasa me aka kara kenan ha'ul kabiri to wazaninsa zai zamo mi faha'ala faha'ala eh rahamasa faha'ala eh na shigar da shi kabari kenan to sai ikiwa Allah akan ce ikiwa Allah rajulu ko ikiwa Allah zaidun zaidu ya zama wada e, to shi kuma ikiwa Allah daga ka'ala ne ka'ala ka'ala zaidun to sai aka yi mai ƙari ya koma ikiwa Allah eh an ƙara hamzatul wasili sannan an ƙara wawun sannan an ƙara taba'ifi kaga kenan sulasi ne aka ƙara masa harufa nawa uku aka yi masa ziyada ko harufa guda uku yauwa ma'auninsa zai zamo mi if wa'alla if wa'alla to shi kuma mulhaki ne da mi ihran jama ihran jama hmm? hmm? yayi gani to wannan shine to sai na gaba tarahshabtu akan ce tarahshabtul ma'a ko asharaba na tsotsi ruwa na sha ruwa tsutsa to shi kuma daga rashafa ne akan ce rashafa sharaba ya tsotsi me ruwa ko? a? to rashafa aga sulasi ne me aka kara kenan hmm? ta'un sai me sai ha'un su aka kara? hmm? to me ma'auninsa? tafa'ala tarah shafa tafa'ala eh tafa'ala tarah shafa to shi kuma mulhaki ne da me hmm eh mulhaki ne da me ta dahara jari shi ne asali duk da ya kama da ta maf'ala ɗin da ka faɗa duk wuri guda ya aka ɗauko su dukkaninsu mulhaƙai ne to sai na gaba shi ne ijifa azza ijifa azza akan ce ijifa azzar rajulu ai asharafa alal mauti ya dumfari mutuwa to shi kuma daga hafaza ne jafaza kai jafaza daga jafaza ne kaga shi ma sulasi ne sai aka kara masa hamzatu alwasuli aka kara masa kuma eh hamza tsakanin fa'un da za'un sannan kuma ga ta za'ifi wazaninsa zai zamo mi ne? if a'alla if a'alla if a'alla shi ne ma'auninsa eh a kula da kyau if a'alla ba if a'alla ba if a'alla ai an ƙara hamza tunda ijifa azza an ka ce akwai hamza tsakanin za'un da ba alif ba ce hamza ce jafaza jafazan rajulu ai asharafa alal mauti ya dumfari mutuwa sai islahamma islahammar rajulu ma'ana fuskar shi ta canza saboda rana eh to shi kuma asalinsa sahuma ne sahuma sahuma ko sahama duk ana faɗa to islahamma haga an ƙara hamzatul wasila a farko an ƙara lamun sannan me ta za'ifi ga ha'un kinan ma'auninsa zai zama mai if la'alla if la'alla shine ma'auninsa hmm? to sai na ƙarshe ƙattarana jamala ya shafa ma raƙumi mai shine ƙattarana aljamala raƙumi na talatin da hudu kenan eh to shi kuma asalinsa daga ƙatsira ne sulasi kaga nunon kawai aka ƙara ƙarshe ma'auninsa kawai ba wahala fa'alana eh fa'alana eh da haraja eh kaga sulasi ne sai aka ƙara masa harafi ɗaya eh shi ne ƙataran mai to sai mu tsaya nan bai a fa'al ɗin ba su ƙare ba eh kalmastu kaltabtu jalmattu wa galmasa sum duk suna nan dukansu za ka ga mulhaƙai ne da ake ƙarawa eh jalmattu wa galmasa ta ibn malik kenan ya baka luga ya baka kuma ilimi ya baka luga kuma ya baka tasirifi to shine fa'idar lamiya sauran littafai ilimin kawai za a koya ma malam kana ɗaukar luga kuma kana ɗaukar shi ilimi to shi yasa kaga tana buƙatar har da kenan na'am kace a sosai kuwa shi ake wa hidima da hadisai su ake wa hidima ai to subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته